الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren ashirin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin al'imamu muhammad ibn ismail al-bukhari wannan shine kasar na hamsin daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi wanda muka sa wa take karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala karatun babin da imam al-bukhari ya ce babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lamu fayakilu ilma ila Allah babin da ke bayani akan cewa ana son malami duk sadda aka ce mishi ala gafarta malam wane ne yafi ilimi ne to malamin ya danganta al'amarin ilimi zuwa ga Allah ya ce Allah shine yafi wannan babi malamin ya kawo mana wani dogon hadisi na tafiyar da annabi Musa ya yi zuwa ga ainihin khidir Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu tsira da aminci baki ɗaya a inda muka ji matsaloli masu yawa suka taso da muke karatu a cikin wannan littafi na fatul bari wato sharhin sahihul bukhari a inda shi babban malamin ya kawo magana al-imam al-qurtubi qurtubi ya ce an samu wasu kafafuwansu sun zame game da fahimtar wannan hadisi domin wasu suka ce ai wannan hadisi dalili ne akan cewa hallur ya fi Musa daraja to sakamakon wannan maganar kenan sai suka ce shi hallur waliyi ne shi kuma Musa annabi ne kuma manzo nan ne zaka ji suna cewa ka zo ka ga inda darajar waliyai tafi darajar annabawa to sai malam ya ce hakikanin al'amari wanda di ya faɗi haka to lalle ya zama kafiri wannan mutumin ba za a ba shi dama ba ma ta tuba ta kwana uku ma'ana kawai damar da za a ba shi a irin wannan halin shine inda daddare ne ya faɗi wannan maganar to kafin gari ya waye marmaza ya tuba ya janye ta idan da safe ne ya faɗi wannan magana kafin rana ta faɗi ya janye ta in ba haka ba hukuncin kisa ne ainihin a kan shi ko kuma ta zama alal itlaqi ma gaba ɗaya da ya faɗe ta ya zama kafiri sai kisa kawai ba ma za a ba shi sararin tuba ba ko da daƙiƙa guda duk magana tana ɗaukar ma'anar haka sai ce to sakamakon waccan maganar da suka faɗi sai kuma suka yi gini a kanta kenan cewa shari'a tana da zahiri tana da baɗini menene zahirin shari'a su ne sallah azumi zakka hajji faɗin la ilaha illallah sai suka ce wannan su ne ibadojin da annabawa suke yi da sauran gama garin jama'a amma waliyai su ba sa bautawa Allah da wannan abin da ake kira shari'a ta zahiri su suna bauta wa Allah da shari'a ta baɗini ne wadda suka kira ta da alhaƙiƙa wai ita ce haƙiƙa saboda abubuwan nan da Khidir ya a matsayin shi na waliyi in ji su abubuwa ne waɗanda annabi Musa a matsayin shi na annabi da yake aiki da shari'a ya kasa fahimta shi ko Khidir da yake wali ne yana aiki da haƙiƙa sai ya san abubuwan haƙiƙa ne kuma su ne daidai domin daga baya ya dawo ya yi wa annabi Musa fassara kuma annabi Musa ya gane ma'anarsu wannan maganar ba haka take ba ma'ana abu ne wanda aka aikata wanda annabi Musa bai san sirrin da ke su ba shine kawai ba wai bai san hukuncin ba amma sirrin aikata abubuwan ne bai sani ba saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki bai leƙar da shi bai nuna mishi wannan sirrin ba amma shi Khidir ya sani sai zama ashe abin nan da annabi Musa ya sani shine Khidir ya sani sai dai sirrin abin ne Allah ya saka yawa annabi Musa har cewa sai ya je ya san waɗannan sirrorin a wurin shidir kenan daga ƙarshe da aka fassara wa annabi Musa waɗannan abubuwa sai annabi Musa ya ji ashe abin ya yi daidai da shari'ar da Allah ya saukar mishi sai kuma shidir ya kare kanshi da cewa wa ma fa'altuhu an amri duk waɗannan abubuwan ba da kana yi su ba wahayi ne zalika sai ce waɗannan abubuwan malam tasdi alaihi sabara su ne ka kasa ainihin yi wa haƙuri akan haka zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara waɗannan su ne fassara abubuwan da ka kasa haƙuri akan a fassara maka kenan shari'a fuska ɗaya take da ita ita ce me duk abin da ka gani sunan shi shari'a kawai sai aiki kaifi ɗaya take da shi abin da baka gane ba to ana buƙatar ka gano wani wanda ya san abin don ya ganar da kai shi kenan kawai amma ba wai a ce wai shari'ar ta kasu kashe biyu ba to wannan muguwar fahimta da su sufaye suka yi ta ja aiki mai muni a musulunci jama'a domin sun rubuta tafsirai masu ɗimbin yawa akan haka daga ciki akwai alfutuhatul ilahiyya ko alfutuhatul makkiya na ibnu arabi ya rubuta kibda kibdan tafsiri guda hudu manya manya duk ayoyin da ka sani baki ɗaya na alkur'ani ya biya ba da su a rigingince duk ayar da take magana akan tafiya aikin hajji sai ce ba ma'anarta tafiya aikin hajji ba ma'anarta shine tafiya ziyarar kabarin waliyai duk ayar da ta magana sallah sai ce ba ma'anarta sallah ba abin da ake nufi addu'a don haka sai ce to wannan shine tafsiri na khawas tafsiri ne na waliyai wanda waliyai ga irin shari'ar da suke aiki da ita don haka waliyan kenan a ƙarƙashin haka ba za su yi sallah ba ba za su yi azumi ba ba za su yi hajji ba to a nan ne za ka ga suna ta faɗin maganganu waɗanda sai ka kasa fahimta su ne za ka ji ana cewa alghazatu sufiya wato maganganu masu rikida tunani waɗanda sufaye suke yi sai mutum ya miƙe ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalamu sai ka kasa fahimta sai kuma ya zo ce ai ba haka sai ya zo ce maka da annabi muhammadu da fafroma duk ɗaya ne sai ka ce a'udhu billahi sai ce a'a wannan baka fahimta ba wannan hakika ce kai ko kana magana akan zahiri ne ka karanta tabaqatu al-kubra ta sha'arani sai ga babban malami a cikin jama'a ya ainihin cire wandon shi yana zina da jaka sai a ce kai baka san abin ba wannan hakika ce kai ko kana amfani da shari'a ne a cikin ilimin shari'a wannan haramun ne amma a cikin ilimin hakika wanda su waliyai suke aiki da shi to wannan abin halal ne shine ma tsantsar hakikanin abin da Allah yake so a yi الشيخ التلمساني cewa ike yi alqur'anu kulluhu shirkun wa inna ma tauhidu fi kalamina yace duk baki ɗayan abin da ke cikin alqur'ani shirka ne ana neman tauhidi a zo cikin maganar mu ta sufaye to irin irin waɗannan maganganun dukkan su fa an gina su ne akan waɗannan aƙidojin da aka aka aka aka, aka dasa a nan sannan ka duba littafin fususul hikam fususul hikam na ibnu arabi da kuma ta'iya ta ibnu farid duk waɗannan littattafan a bisa wannan ka'idan ne zaka ji idda ake wulakanta Allah ana wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisati duk inda kaga kare da alade Allah mu ne mu sufaye amma Allah da ka sani kai a matsayinka na Allah da ka san haƙiƙa tauhidi to mu a wurin mu ba a matsayin komai bane kamar matsayin fasto ne a cikin coci to irin waɗannan maganganun ba za ka zo ka yi su a cikin musulmi malamansu da waɗanda ba malamansu ba kuma ka kallafa musu cewa su karɓe ka a kuma cewa kai ka ma fi kowa kuma ka ce ka kawo haɗin kan musulmi saboda haka 'yan boko da 'yan siyasa nan da nake kwankwasa ku cewa za ku yi haɗin kan musulmi to waɗannan arnan sai fa kun musuluntar da su sannan za ku zo da su wurin taron tukuna ina fata an gane in ba haka ba san ba zai yiwu ba haɗin kan wallahi wannan magana ina faɗin ta haƙiƙani ne ma'ana ita ce haƙiƙan ma domin an sha kiran irin wannan taron a wurare da dama tun daga wurin taron za ga wannan yana hararar wannan ashe su da suka haɗa taron ma ba su yi nasara ba kenan tun da haɗa kai ba wai haɗa baki ba ba baki ne zai haɗu ba a'a don haka duk wata nasara da kuke cewa wai ba za mu ci ba sai mun haɗa kai gaskiya ne amma sai an haɗa kai a bisa musulunci amma bai yiwuwa jama'a mutane sun to da irin waɗannan miyagun aƙidu na kafirci da fajirci jama'a ku daure ku karanta littafin tabaqatul kubra ta sha'arani ai kowa san sha'arani a Najeriya shine mai kashiful gummati an jami'ul ummati ina fata an gane Allah ya kyauta to jama'a kun ji dai to a yau za mu tashi idda malam yake cewa daga ƙarshe addu'a ya ce wa nas'alullaha alhidayata wat tawfiqa muna roƙon Allah shiriya Allah kuma ya bamu gamdakatar Allah ya sa mu dace wa qala ghayruhu wani malamin kuma wanda ba kurtubi ba dan mun karanto maganganun kurtubi ne ko shi ko wani malamin cewa yayi manista dalla bi qissatil khidr ala anna al waliya yajuzu an yattali min khafaya al umuri ala ma yukhalifu shari'a wa yajuzu lahu fi'luhu faqad dalla wanda di ya kafa hujja da wannan kissa ta ainihin annabi halliru akan cewa shi waliyi abu ne mai yiwuwa gare shi ya gano wasu al'amura da ke ɓoye waɗanda su al'amuran in kai ka dube su a zahiri sun saba wa shari'a kuma cewa tun da ya gano su ya halatta shi ya aikata su shi ne abin da tabakatul kubra ta sha'arani take nunawa ya rinka kawo waliyai ne sai ya gama yaban su manya manyan waliyai ne sai ka ji ya ce yana yana yakan ɗauko jaka ya zo ya buɗe farjinta a cikin jama'a sai ya cire wandon shi sai ya sadu da ita a cikin jama'a sai jama'a suna ganin shi fasiki amma shi kuma dariya ma yake musu saboda shi yana bin haƙiƙa ne su kuma jama'a suna bin shari'a ne to amma mu koma qur'ani me Allah yake cewa sun ja'alnaka ala shari'atin min amri daga cikin duk lamuran da ake bi kai akan shari'a muka dora ka sai ce fattabi'aha kabita wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kar ka bi son zuciyar waɗanda ba su san Allah ba ta iya yiwa ka ce to menene amsar da suke bayarwa akan wannan ayar sai su ce ai dama sun ce shari'ar ta annabawa ce daga nagari sai ce dama cewa annaba aka yi fattabi'iha shi annabi ya bi shari'a su ko waliyai hakika aka ce su bi to kaga waɗannan waliyan babu shakka za su haɗu a wuta kenan da sayyidu auliya'ihim shine iblis domin a ce kai ka yarda cewa annabi an je bi shari'a yana binta kai kuma ka yarda cewa ana ce maka ne ka bi wani abu wanda ba wannan na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to malam yace duk wanda yake ganin cewa wali na iya gano wani abu ya aikata shi wanda ya saba wa shari'a to faqad balla wannan mutum ya bata walaysa ma masaka bihi sahihan kuma abin da ya riko da shi ba daidai bane ba ingantacce bane fa innal ladhi fa'alahu al-khidr domin duk abubuwan nan da khidr ya aikata laysa fi shay'in minhu ma yunaqidu shar'i daga cikin su babu ko dai wanda yake warware shari'ar musulunci fa inna naqada lawhin min alwahi safina domin cire wani katako ko allo guda daga cikin allunan jirgin ruwa lidaf zalim yayi ne domin ture zalunci min ghasbiha zaluncin mai zalunci da zai kwace wannan ko an ghasbiha daga kwacewar ina ma'anar wannan maganar jirgin ruwa ne lafiyayye aka ɗauke su har ma aka yi musu karama ba ba su biya kuɗi ba ana cikin tafiya sai annabi khidir sai tayi sai balla wani allo sai ya zama jirgin ruwan ya na ƙasa ashe a gaba akwai wani azzalumin sarki shi kuma in da ya ga jirgin ruwa lafiyayye sai ya kwace to sai khidir ya san wannan musa bai san wannan ba sai khidir sai ya ga irtikabu a hafa bararairi barna guda biyu ta haɗu kwace jirgin barna ne asara ce fasa mudubin jirgin kuma asara ce amma wacce ta fi sauki wannan za a fasa mudubin amma a tsira da jirgin wannan kuma za a bar jirgin lafiyayye kuma a kori fasinjojin har da khidir da musa a kwace jirgin a tafi da shi fada gargajiya an yi zalunci kenan yaya kenan sai ya ga cewa a fasa wannan allan jirgin ya zama na kasashe mai shi ya je ya gyara da yan kuɗi kaɗan ya fi sauki wannan ya saba shari'ar musulunci ne bai saba ba amma sirrin haka ne khidir bai sani ba ai Musa bai sani ba sirrin haka ne Musa bai sani ba kamar ka zo ka samu tela ne sai ka ga shadda sabuwa sai ka ga ya sa yana yaga ta sai ka ce a'udhu billahi a'a baka san sirrin bane in ba ai haka ba to ba za ta samu ba amma sadda kaga yana tsaga ta din nan me yake yi barna ko kuwa amma ya gama hada sai ga yau limamin arafa riga kedan ashe sirrin ne baka gano ba asali ba barna yake ba sirrin ne baka gano ba haka ne ko ba haka ba sai ka zo ka samu matarka tana ainihin gyara hatsi tana zubar da wani abu sunan shi dusa sai ka ga me ake asara ake amma in aka bar wannan dusa da tsakuwa da sauransu abincin ba zai yadda ake son shi ba kenan ashe wannan abin da kake ga asara ake yi ba asara ba ce sirrin ne baka gano ba ko kun fahimta don haka tun farko abin da khidir ya yi tun farko ba kuskure ba ne tun farkon abin daidai ne amma Musa ne bai san sirrin da ke ƙarƙashin haka ba sai yake cewa aha summa idza tarakaha yadda kenan idan shi wannan sarki ya kyale musu wannan jirgin ruwa u'idan lauhu sai a je a maida Allah daga baya ba ya fi sauki ba sai ce to wannan abin da Khidir yayi ja'izun ya halatta shar'an a shar'ance wa aqalan haka nan a hankalce ina fata an gane yawwa walakin mubadarata Musa bil inkari bi hasbi zahir sai dai Musa da yake dan adam ne lallai ne sai gaggawa wajen inkari saboda gwargwadon abin da ya ga ya bayyana misali lallai abin da Musa ya yi shi ma in ka dubi abin ba ya yi abu ne na jahilci ba domin ya ga ana cikin tafiya mutane sun ɗauke mu lafiya lau a mota ka tashi ka dubi miro na mota madubi sai ka lankwashe sai ka jefar da shi kun ga anan lallai a zahirin ka dubi abin fa ba a kyauta ba amma kuma a ƙarƙashin sirrin da Khidir ya sani wanda shi ɗan ƙasan ne Musa kuma baƙo ne yin haka shi ne daidai ko ba daidai ba ashe duk abubuwan da suke abubuwa ne na daidai ina fatan an gane to a ƙarƙashin wannan sai mala yake cewa wa qad waqa'a zalika wadihan fi riwayati abi ishaqa allati akhrajaha muslimun wa lafzuhu yace wannan magana ma da muke faɗi ƙarar haka ta faru a cikin riwaya al-Imam Abi Ishaq wadda Imam Muslim ya fitar da ita ga lafazinta cewa fa iza jaa sai Khidir ya ce domin idan wannan mutum ya zo allazi ko yusakhiruha fa wajadaha ko eh munkhariqa idan shi wannan da ke kwace jirgin ruwan in ya zo ya samu jirgin ruwan an fasa shi tajawaza ha sai ketare jirgin ruwan ba zai dauke shi ba fa aslaha ha sai mai jirgin ruwan ya gyara Khidir ya faɗa haka da kanshi gashi a cikin riwayar wannan hadisin na sahihu Muslim. Kun ga ashe magana ta fito ƙarara. Sai malam ya ce fa yustafadu minhu to daga wannan magana ta Khidir za a fa'idantu akan cewa me wujubu ta'anni anil inkari fil muhtamilat fil muhtamalat abubuwan da suke iya ɗaukar fuska biyu to kai jinkiri kafin kai inkari musamman a matsayinka na ɗalibi. ko kun fahimta jama'a abin da kaga yana iya ɗaukar fuska biyu ko halacci ko haramci sai kaga wanda ya aikata wannan abu yana buƙatar ka gane malami ne masani eh kai kuma a saninka abin zai iya yiwa halal zai iya yiwa haram to kafin kai marmaza kai inkari ka ɗan yi saurare tukuna shine abin da aka so da Musa sabar ɗin da aka ce wa Musa da fa Musa ya yi haƙuri da an sha abubuwa da yawa daga ƙarshe kuma za a yi mishi fassarar su domin kun san irin wannan sun faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ba da labari a cikin hadisin da al-Imam Muslim da Ahmad suka fitar daga sahabi Samura dan Jundub yace mun yi tafiya da daddare mala'iku suka zo suka dauke ni muna tafiya muna tafiya sai na je sai na ga wasu mutane ana toya su a cikin tandar waina haka tanderu na waina amma a karkashi ake sa nace subhanallah wannan fa sai suka ce mu je mu je mu je mu je yace na je na ga wani mutum gashi nan cikin kogin jini sai ya yi kokarin fitowa sai a ɗauki dutse a jefa mai sai koma na je na ga wani mutum yana kwance wani na kwankwatsa kan shi duk waɗannan abubuwan sun ɗaure annabi kai me yake faruwa da ya haƙuri fa har sai da aka gama kakaf sannan sai suka ce to bawan Allah eh Allah ya ba mu alheri sai da safe sai ce a'a kun kwana kuna yawo da ni kuna nuna min abubuwa ban fahimci fassarar su ba a ya kamata ku fassara mun sai ɗayan ya dubi ɗayan ya ce eh lallai mutumin yana da gaskiya shi ne suka yi wa annabi fassara gaba ɗaya sai ya fahimci abu ma'ana duk sanda aka kai ka wani wuri wanda kake baƙo jama'a sai ka ga abin mamaki misali akwai wani gari a nan ƙasar kan wanda ba sai na ambata ba manoman shinkafa ne idan suka zuba wannan shinkafa tasu 'yan rani idan Allah ya jinkirta nunarta damuna ta zo sai ka ji har addu'a suke kada ruwan sama ya zo yayin da kai kake addu'a ruwa ya zo su kuma saukar ruwan saman nan hadari ne menene sirrin haka ce to su ba sa son arzikin Allah ne a ita shinkafa ruwa da ke ta sama sai ta lalace gaba daya sai ta ƙasa take tsotsa to yanzu kai da baka san wannan sirrin ba sai kaga tsoho ya zauna yana subhanallah yanzu fa ruwa za a to Allah dai kiyaye wannan dai kuma bala'i ne kada Allah ya saukar da shi eh dottijo ya zuba dubu ɗari a ƙasa in aka yi ruwan nan kaga akwai abin da baƙunta ta kan sa ba ka iya ganewa kenan kana buƙatar me ka yi jinkiri ka ɗan yi saurare har ka iya gane menene fuskar wannan abu sai ce wa amma qatluhul ghulam kisan da yawa yaro fa fala'allahu kana fi tilka shari'a wannan kuma mai yiwa ya kasance haka ne daidai a cikin wannan shari'a da shi khidir yake bi wannan ita ce fassarar da malam ibn hajar ya kawo fassarar da wasu malamai kuma suke kawo fa ita ce abin da Allah maɗaukakin sarki ya bayani a cikin alkur'ani wannan yaron yanzu ne yake kyakkyawa gashi nan da kyan kallo amma in ya girma zai zama fitinanne fitinanne ya kawo wa iyayen shi kafirci kuma saboda ƙaunar shi da suke har su biye mishi su ridda sai khidir a cikin sirrin da Allah ya sanar da shi a matsayin shi na annabi da Allah ke mai wahayi sai Allah ya mai izinin ya kashe yaron saboda me yanzu kisan yaron yaron an kashe shi aljanna zai tafi domin kisan ba kisan ganganci bane dan annabi ne ya kashe da wahayi dan haka ba ganganci bane ba kisasi na biyu iyayen za su tabbata a salihai bayan Allah su mutu da su da yaron su je su hada aljanna ina fa'idar a bashi ya girma ya balaga ya zama kafiri ya kafirtar da iyayen dukan su uku su tafi wata ba gwamma yanzu shi a rasa shi ba to ashe kaga anan ma wani sirri ne Khidir ya sani Musa bai sani ba daga cikin sirrin kisan yaron wa amma iqamatul hadd aljidar to tsayar da katanga kuma da Khidir yayi Musa yake ganin to mutanen nan sun munana mana kai kuma zaka kyautata musu sai ce fa min babi muqabalatil isa'a bil ihsan wannan kuma ya muƙabalanci su an munana musu to mu bari mu kyautata wanda kuma wannan siffa annabawa ce an munana musu to su bari su kyautata wannan fassarar kenan wata fassarar kuma na hukunta ne waɗanda suka wulaƙanta Musa da Khidir wasu mutane ne daban wannan kuma dukiya fa ta wasu marayu ce wadda babu alaƙa a tsakani ko kun fahimta gari ne muka sauka mutanen gari muka nemi su yi mana wani abu sai suka ƙi sai mu ga wani yaro ya fasa yatsa sai mu ce Allah ya ƙara na muka ne da za mu ci ma kuka hana mu Allah ya ƙara me ya haɗa wancan mugun abu da aka yi mana da wannan haɗari da yaro ya faɗa wanda yake buƙatar taimakon mu babu abin da ya haɗa su don haka ta yiwu kenan Musa da Khidir da aka munana musu sai Khidir ya ga to mu kuma bari mu kyautata fassara ta farko kenan ko kuma waɗanda suka kyautata mana wasu ne wannan kuma da za mu taimakawa wani ne da ke buƙatar taimakon mu ko kun fahimta malam ya ce wallahu a'lam Allah shine ya fi sanin daidai kun ji wannan magana kenan da ka ɗauko ta daga sharhi na sahih bukhari mai suna ainihin fathul bari sai kuma umdatul qari na al-imamu badruddin al-aini gashi nan shine aka sa shi ma aka yi photo start din shi na'am na'am na'am eh eh ba wannan bane eh ka hada ka hada abubuwan biyu kana abuhuma saliha saliha eh Allah ya kiyaye haƙƙin ubansu ne game da wannan ma'ana ubansu mutumin kirki ne su marayun da suka mallaki dukiyar da ke karkashin katanga to da yake ubansu mutumin kirki ne yana da rai shine Allah ya kiyaye mishi wannan nagarta tashi ma'ana sai Allah ya kawo wani mutumin kirki ya kula mai da dukiyar 'ya'yan shi ita ce maganar ai kenan waɗannan 'ya'yan ko uban nasu sun yi wa Musa da Khidir laifi ba su suka yi laifi ba kaga an sake kusan dawowa ga waccan magana kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan matsala ce wadda babban malami al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib ya yi hujja da ita akan in kana so Allah ya kiyaye maka zurriyarka ko bayan baka da rai shine ka yi kokarin kana da rai ka zama mutumin kirki dan haka Sa'id ibn al-Musayyib yake gaya wa 'ya'yan shi cewa zan ƙara yawan sallolin nafilfili da azumomi na nafilfili in zama mutumin kirki a wurin Allah yadda Allah zai kular mini da ku ko ba ni da rai shine sai ya hujja da cewa gashi Allah ya ce wa kana abuhuma saliha ina fata an gane na ɗaya kenan sai ya sake hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Tirmidhi ya rawaito daga Ibn Abbasin cewa ya gulamu kaza kaza sai ya ce ihfazillaha karshe sai ya ce tajidhu tujahak ka kiyaye Allah za ka samu Allah can gaba ma'ana ka kula da Allah ka kula da haƙƙin Allah kana da rai ko ba ka da rai sai ka ga da dukiyarka da zurriyarka Allah ya tsare maka su shine a ƙarƙashin wa kana abuhuma saliha kenan in kana fatan ko ba ka a duniya Allah madaukakin sarki kiyaye maka zurriyarka to ka yi ƙoƙarin kyautata alaƙarka da Allah sadda kake da rai a duniya kuma an ga wannan da yawa jama'a sai ka ga mutanen kirki sun rasu sai ka ga wannan nagarta Allah maɗaukakin sarki ya amfani da ita ya tsare musu mutuncin zuriyarsu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babban malami al-Imam Badruddin Aini shi kuma littafin Umdatul Qari cewa yayi bayan istinbat al-ahkam ga bayanin hukunce-hukunce da za a cire daga cikin ainihin wannan hadisi shine daga shafi na 290 kenan kun ga wurin ko daga can ƙasa bayanu istinbat al-ahkam kun ga wurin bayani akan cire hukunce hukunce wa huwa ala wujuhin hukunce-hukuncen da za a cire a cikin wannan hadisi fuskoki da dama za a dube su shi dama badruddin al'aini ya fi karkata zuwa ga mas'alolin fiqhu da lughal arabiyya shi kuma ibnu hajirin ya fi karkata zuwa ga mas'alolin hadisi da tarihi shi yasa an kana son cin moriyar bukhari da kyau wajen karanta sharhohin su ka hada ka hada waɗannan sharhohi guda biyu shi wannan ya fi karkata zuwa ga mas'alolin fiqhu da kuma mas'alolin da suka shafi ainihin lughal arabiyya wannan kuma yana damuwa da mas'alolin tarihi da kuma mas'aloli na hadisi sai yake cewa al'awwal hukunci na farko da za a cire a wannan hadisi fi istihbabur rihla lil ilmi a cikin wannan hadisi a fahimta cewa lallai ana son yawo domin nemo ilimi eh malam mawaƙi ce fadar hawa sharriq la yaqirru bika al-gharb yace ka bar yammacin duniyan nan kai gabas ka tafi nemo ilimi yace yamma ba wurin zama bace rihla yawon neman ilimi al-imam al-khatib al-baghdadi yana da littafi ar-rihlatu fil hadisi mun zo da shi mun yi kuma bayanin a baya mun ji inda sahabi yake tashi tun daga madina ya tafi wata ƙasa domin ya ji hadisi kwaya ɗaya to rihla jama'a har yanzu ana yin rihla wato akwai wani abu ne da mutane asali ba su gane daga cikin sirrin rihla ba shine yawon nemo ilimi sadda kake garinku kana rayuwa ne kamar yadda kowane ɗan adam yake rayuwa da zarar ka bar garin ka tafi wani gari wanda mai yiwa ma bai kai garinku ba a wannan lokacin ba abin da ya kai ka sai karatu sai ka ga ka dukufa kana ta karatun to sai ya ɗarsasa a zuciyarka cewa gari kaza akwai karatu akwai ilimi akwai manya-manyan malamai a'a garin ku ma da zaka iya barin duk wata harka ka tattare wa malaman garin ku kana neman ilimi sai ka ga nan ma akwai ilimin da yawa to amma a garin ku kaga za a gayyace ka taron ɗaurin aure za a gaice ka taron sulhu za a gaice ka taron siyan fili za a gaice ka taron kaza za ka je wuri kaza za ka je kallon kaza amma yayin da ka san cewa gari kaza da ka je karatu ka je ba wanda yake gayyatar ka kai ma kuma baka shiga harkar kowa sai abin da ya kai ka to dan haka sai kwakwalwarka ta karanta maka cewa gari kaza in aka je akwai ilimi wannan yana daga cikin sirrin da ke cikin rahila jama'a sannan lallai jama'a akwai ilimi mai yawa na wayewar kai da budewar ido dangane da yawon neman ilimi jama'a saboda haka lallai in ka ji labarin akwai wani a gari kaza ko ƙasa kaza ka tashi ka tafi to shine wannan yana nuna mana haka ina muka fahimci haka ba shi annabi Musa me ya tafi yawon neman ilimi kuma shi annabi ne daga cikin manya-manyan annabawa asani na biyu fihi jawazu tazawwud lissafari a cikin wannan akwai halaccin yin ainihin guziri don tafiya za ka yi mamakin wannan maganar da suwa yake sufaye sufaye ne suka ce guziri a halin tafiya yana nuna baka dogara ga Allah ba kai alkafura kawai ka dara kwato baka da kokobo shine ka dogara ga Allah kenan amma in kai guziri to kana tuhuma Allah ba zai azarta ka a can ba kenan sufaye suna da hadari fa jama'a da su yake amma sai ya kawo abin a fakaice amma mu kaga tun da fitowa muke muna faɗi shine sai a fito da abin fahim su ne suke cewa sam babu magana guzuri duk inda zaka tafi kawai kai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ka sa kai ka tafi ka je tashar mota a dauke ki kyauta an ka je can ma ka dira baka da masauki baka da kaza baka da kaza shi suka ce haza ainut tawakkul suka ce wannan shine asalin dogaro ga Allah amma sai suka ce in har ka saka kuɗi a aljihunka ko guzuri ko kaza ma'ana kana tuhumar Allah ba zai azarta ka a can ba kenan to kayi kuskure saboda su ba sa aunawa ne da me ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga nan da yake me ya zo daga annabawa yanzu annabi Musa ya guzuri to mu kuma annabawa ne Allah yake cewa ulaiikal ladzina hadallah fa bihudahu muqtadi waɗannan su Allah ya shiryar ku bi shiryar su ko kun fahimta jama'a ai mutanen ƙasar Yaman su suka jawo idda Allah ya magana a Qur'ani da yake cewa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa su ma mutanen ƙasar irin wannan tunanin ne da su cewa in za su fi aikin maka ba sa yin guzuri in sun je sai su bara sai Allah ya ce a ku yi guzuri ma'ana ku ɗibi kuɗi ku ɗibi abincin za ku yi tafiya amma babban guzuri shine tsoron Allah kenan an yi umarni yin guzuri ko waɗannan sufaye masu irin wannan ka'idar su ne suka ce du'a'uka lillah ittihamuhu lak roƙon Allah tuhuma Allah kake wato kana cewa Allah bai san halin da kake ciki ba har sai ka faɗa mishi kai asuwa don haka kame kawai shi ya biya maka bukata ina fata an gane su ne suka sake cewa in baka da lafiya haramun ne ka sha magani suka ce ka zauna allan da ya sa maka cuta ya fi ka sanin cutar ya fi ka sanin warakata don haka ka zauna ka dake kawai hatta warke sufanci yana da hadari in ya shigo cikin musulunci jama'a dan sai yayi rugu-rugu da imani da komai da komai saboda haka jama'a in za ka yi tafiya ka yi guzuri ga annabawa sun yi guzuri eh as-salis na uku fihi fadilatu talabil ilmi a cikin wannan hadisi akwai falalan neman ilimi wal adab da kuma koyan ainihin ladabi ma'al alim in kana tare da malami akwai yadda zaka rinka ladabin magana ko aiki wa hurmatil mashayikh sannan wannan hadisi yana nuna darajar da Allah madaukakin sarki ya ba malamai wa tarkul i'rad alaihim da kuma barin yi wa malamai karan tsaye ma'ana karkai musu karan tsaye a yaya ka aikata kaza in ma abin ne sai ka dubi hanyar da zaka bi ka gabatar da tambayar kun ga annabi Musa ai duk da yana da ladabi din amma ya rinka yin maganganun da Khidir ya mai sharadi kuma kare haka Abdullahi dan Abbas ya ce yana da tambaya game da malamin shi Sayyidina Umar amma ya kasa yin tambayar aka ce me yasa yake saboda yana ganin kwarjinin Umar yace sai wata rana da Umar ya dan sa shi wani aiki ya dan ya ji dadi ya ga fuska haka sai je ho tambayar tashi to ana son lallai ne ka rinka taka tsantsan karkaiwa malami karan tsaye domin ta iya wa abin da za ka karan tsaye a kai abu ne wanda yake yanke kai kana ganin kuskure ne kuma abin ba kuskure bane daidai ne sannan wa ta'wilu ma lam yafham zahirahu min aqwalihim wa af'alihim sannan wannan kuma ya nuna kenan wato da neman fassara abin da ɗalibi a zahiri bai fahimta ba na maganganun malamai ko kuma ayyukan da ainihin malamai suka yi amma kamar yadda nake cewa jama'a wannan fa banda abin da ya shafi karyar dokar Allah kai tsaye kaga malamin ka ya ɗibi giya yana kwankwada to wannan babu wata fassara fassara kenan malam ya sha giya na fata an gane yawa amma akwai abubuwan da za ka gani wanda kamar yadda muka gabatar suna iya ɗaukar fuskoki guda biyu to tsaya ka bincika ko kuma ka yi kyakkyawar fassara daga cikin fuskokin guda biyu sannan daga baya ka ji yadda bayani yake ko kun fahimta jama'a wal wafa'u bi uhudihim sannan da ƙoƙarin cika ainihin wato alkawari na malamai abin da ake nufi cika alkawarin kamar yadda ake so cika biyayyar ɗa da iyaye shine mahaifinka ko yana nan ko baya nan ko yana da rai ko bai da rai za ka yi mai biyayya ya za ka yi wa mahaifinka biyayya in yana da rai abu ne zahiri to in ya rasu fa shine ka rinka yin biyayya ga dangin shi ma'ana yayyan shi kannan shi da makamantan haka abokan shi da makamantansu duk waɗanda ya saba kyautatawa ka ci gaba da kyautata musu da gwargwadon ikonka wannan yana daga cikin cika biyayya ga iyaye ko to haka malamai yaya za ka yi malaminka ko malamanka ka kyautata musu a lokacin da suna da rai wannan zahiri ne to sa'ad da aka ce malaminka ko malamanka sun rasu yaya za a yi kenan shi yasa al'amarin sai an hada da manhajin salaf shine salaf su ne suka nuna mana yaya ake manya-manyan malamai da sojojin musulunci da aka sha wahala da su a farkon musulunci suka rasu yayin da alheri ya samu sai umar ya ce duk a rubuta sunansu sai umar duk kyautatawar da ake wa masu rai su ma sai ake kaiwa zuwa ga iyalansu ina fata an gane Allah ya ji kansa ni abacha haka lokacin nan ya rinka bi a ƙarƙashin ƙasa yana kyautata zurriyar su sardauna da su tafawa balewa wallahi ina da family friends cikin zurriyar ta fawa bale wata rana na je ina bauchi malam aka kawo musu wasu irin alherai motoci suturu kudade menene menene menene tare da wasiƙa sai da kawo wasiƙar na gani na ɗauke da bayanin cewa saboda mahaifinku su ne suka kafa wannan ƙasar wadda yanzu mu muke alfahari da ita don haka ko an manta da su mu ba za mu manta da su ba wannan yana daga cikin hasana ta sani abaci Allah ya gafarta mishi ma'ana haka ya kamata jama'a kuma yin haka jama'a zai kwantar da hankalin wanda ke kan mulki ashe ba sai na sata ba ko kuwa amma na san cewa in fa ban sata ba ran da ba a yi da ni to ran nan ku zan wuni ba abinci to shine za ga mutum yana wasa ko ta wannan angul kamar katantanwa ina fata an gane wallahi wani minista ne dan garin nan wanda sanda muka taso ya kai ya komo jama'a amma wani lokaci da na haɗu da shi a Kaduna ma wallahi sai na ji har sai na ji kunyan ɗauke shi a motata saboda ina ganin ni na isa ma ɗauke shi tukuna don san da yake minista muna matasa a garin nan wani lokacin motoci tara zai taho da su iri ɗaya guda takwas convoy ne kawai suke bin shi a baya guda ɗaya ce yake ciki sai aka waye gari kawai na shawo wata kwana kawai sai na gan shi yana tafiya a ƙasa na ɗan yi ribas haka ranka ya daɗe ne gaisuwa gaisuwa ita na haka gani na ce eh sai na ji nauyi in ɗauke shi in saka shi a mota wannan mai mota tara har tagwayen to yanzu wannan in ya sake ya sake komawa a mulki to Allah ya ji kan musulmi shi ne ko kun fahimta jama'a to amma in suka san cewa ko da ba su akan mulkin za a kyautata musu za a abin nan don hakika ma bai kamata a ce ma ba a yi da su ba sai a dubi wani abu wanda ya dace sai a ce to su su rike nan su ne iyaye ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan shine alwafa'u bi uhudihim wallahi wani yayi wata magana akan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa hankali na ya tashi jama'a malam bawa mai shinkafa kun san saboda sunna da tsoron Allah sai da ya mutu ko taro bai bari ba komai bai bar wa iyalan shi ba hidimar kawai yawa addinin musulunci baki daya shine sai wani a Kaduna yake ce mana mu yake faɗa magana mu gan shi yana dama yana abubuwa sai cewa ni zan yadda mutuwa irin ta ba mai shinkafa ba ko kwabo kuma yanzu kowa manta da iyalan shi shine irin wannan mas'ala kenan kenan yanzu ina ɗaliban malam Ibrahim bawa mai shinkafa ina waɗannan da ke jin daɗin wa'azin Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa wanne alheri suka yi tunanin yanzu wannan malamin yaya halin da 'ya'yan shi suke ciki yaya halin da matan shi suke ciki yanzu dukkan kunan kuna jin daɗin karatun malam Ja'far Mahmud Adam yanzu a ina 'ya'yan shi suke kwana matan shi suna ina dangin shi suna ina waɗanda duk ya saba yi musu me ina ma'ana kula da alkawarin shine abin da muke so ku gane shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi ina fatar mun gane wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai yake cewa wali itizaru da kuma baiwa ainihin wato malamai uzuri indal mukhalafa in aka ga malamai sun saba malami ne an san shi na sunna jama'a sai aka tabbatar wannan yana da riko da sunna sai aka ga yau ya dan saba misali wata shekara jama'a wasu matasa suka zo daga wata anguwa babban malami ne na ahlus sunna sai suka ce ba za su gaba da bin shi sallah ba sun gano yana dan yin rubutun sha sai na ce to amma ni ina ganin bai kai a ce ba za a bi shi sallah ba domin shi da kanshi ya san rubutun sha ba daidai bane amma abin da nake so daga lokacin da ya bar bid'a da abubuwa da suke yi da na samun kuɗi zuwa yanzu menene kuke mishi a matsayin yanzu ya kafa kanshi ya nemi limanci yana karantarwa suka ce babu na ce to da na je na same shi ni da shi sai ya ce shi kam ko shakka ba ya rubutun shi ba a boye yake ba kul huwallahu falaki da nasu yake rubutawa yace kuma a nuna min da kul huwallahu ba kyau ne falaki da nasu ba kyau ne ko tawada ce da zige da karo da ruwa da yake dafawa babu kyau ma'ana sai mu ɗan rinka ba su uzuri wani lokacin kuma kamar yadda nake faɗi in ka ga ɗanka na cin abinci da hannun hagu kafin ka zarge shi ka fara zargin kanka shin ka taɓa koya mai cewa da hannun dama ake ci ɗaya kenan waɗannan malaman jama'a malamai ne waɗanda da sun tsaya akan tsafi da suke yi shekara ashirin talatin da ta wuce yanzu da sun fi kowa kuɗi kana jin ire-iren su da basu tuba ba yanzu suke damawa sai suka ce sun tuba sun bari akwai wanda yau jarida yake sayarwa ta kunshe kosai da haka yake cin abinci akwai wanda yake kaya yake ɗauka cikin kasuwar sabon gari yake zagayawa saboda an nuna mai abubuwan da yake ba daidai ba ne ya waye gari yanzu ya tsufa ba zai iya ɗauke jarida ya yawo ba zai iya ɗaukan kayan ya yawo a cikin kasuwar sabon gari ba ya koma ya zauna gefe guda ba ku tallafa wa 'ya'yan shi sun iya sana'a ko sun iya karatu ko sun iya wani abu ba ma'ana an zauna yanzu gidan ana zaman haihuwar guzuma ne 'ya'yan ba za su iya taimakon shi ba shi kuma ya riga ya gaza ku a matsayin ku na ɗaliban shi me kuke mishi duk wanda ya rayu a muciya ya san malam ibrahim muqaddami Allah ya gafarta mishi ma'ana kai daga jin sunan shi ma an ka taba sanin shi ka san muqaddami ma'ana muqaddami muqaddamin dariqa kenan iyaye mu da basu iya larabci ba muqaddas suke ce mishi shi din nan babban malami ne na dariqa duk dariqan muciya baki ɗaya ciki da waje a hannun shi take da ya zo ya ji wa'azin malam Bakar kuma sai ya ɗibi littattafai sai ya tafi har Kaduna sai ya samu wasu mutanen Sokoto ko Zamfara sun riga shi da irin matsalar da ta zo da shi na tsatsan mutum ne sai natsu sai da ya gama jin bayanai tsaf sai naɗe littattafan shi zai to ashe malam Abubakar gumi ya tsinka sai ya ce bawan Allah zo me ke tafa da kai ce abin da ya zo da su shine ya kawo ni kuma na ji amsa na gamsu ya ce to kai ne wa ya ce shi ne wa na kaza kaza malam ya ce to ka je gidan rediyo ka je ka yi jawabin wannan abubuwan da ya fito gidan rediyo ya yi bayani dukkan mu ni an haife ni katangar gidanmu ɗaya inda aka haife ni da gidan shi cefane in ya tashi shiga kasuwar sabon gari jama'a yana shiga da almajirai kamar guda goma sha biyar ko ashirin kowane almajiri da kwando a kan shi empty za su rinka bin layi layi tun daga layin yan doya har layin kowa duk wani muridin shi yana ɗauko cefanen da ya mai ana ɗorawa sai an ci ko kwandunan nan guda ashirin ko talatin haka zai biyo cikin kilakwata ya zo muciya in ya zo muciya duk makwabtan shi sai ya biya rarraba musu sai ya waye gari ran da ya fito rediyo Najeriya Kaduna ya ce ya gane wannan abin da yake ba daidai ba ne amma tun da Allah ya mai arziki ya iya risala ya iya askari ya iya kurtabi ya iya ya ce a zo zauren shi a rinka ɗaukan karatu da gwargwadon abin da Allah ya hore maka ka kawo sadaka ka bashi amma haka ahli sunna suka bar dattijan nan cikin wahala yanzu wannan an kula da ahadi an kula da alkawari an kula da mutuncinsu a kula da mutuncinsu har kuma ku ahli sunna sai koma ku ce ai inda su wane ne su suna kula da malaman su ashe kun gane abin da kuke ba daidai bane me yasa ba za ku abin nan ba yanzu muna da irin waɗannan malaman da yawa jama'a kuma muna da matasa da yawa yanzu sun zama masu kuɗi muna da matasa da yawa yanzu suna rike da mukamai hassasa mukamai waɗanda yake za su iya sanya waɗannan malaman sunnan nan da suka yi haƙuri a sanya musu albashi ko gratuity wanda za su rinka ci officially a ce saboda waɗannan sun yi wa addini hidima kuma nan garin addini ne don haka a doka officially za a yi approving abin a je a kai shi majalisa a je a tattauna a tattauna a tabbatar da abin sai zama koda wannan mai mulkin ya sauka wannan abin zai ci gaba akan irin waɗannan gaya min gobe wani zai kyamar ya sadaukar da rayuwarshi akan harkar malanta sai ku ce kowane malami ya je sana'a wannan maganar gaskiya ce amma akwai kuskure a cikinta gaskiyar ita ce ita maganar gaskiya ce amma kowane malami ya je sana'a shine matashi daga cikin malaman wanda ya riga ya zama malami shekarar shi sittin bai iya sana'a ba rubutun sha yake da layu yake bayarwa kuka zo kuka yi wa'azi kuka ce ba kyau ya yadda gaya min yadda dan shekara sittin zai je koyi kafintanci yanzu ko tela gaya min inda zai je yanzu ya digiri da zai dinka samun albashi dubu sha bakwai ko talatin a wata saboda haka jama'ar ahalus sunna ku kiyaye wa malaman sunna haƙoƙinsu sannan kuma ku rinka ba su uzuri indal mukhalafa ita ce magana da muke so Allah madaukakin sarki ya taimake mu arrabi na hudu mala yace fihi isbatu karamatil awliya'i wata magana sai malaman hadisi ai yace kaga wannan hadisi yana tabbatar da karama ta ainihin waliyai wa sihhatil wilaya da kuma ingancin walittaka to ina za mu samu wannan ita ce a ƙarƙashin waɗanda suka ce hidir waliyi ne in ya tabbata to wannan hadisin ya tabbatar da haka amma za ka zo ka ji kuma malamin ya yi ishara zuwa ga cewa lallai abin da ya fi inganci shine hidir annabi ne to amma in ya tabbata hidir ba annabi ba ne waliyi ne fa waɗannan abubuwan da ya menene wilaya ce wato karama ce sannan sai yake cewa alhamis abu na biyar fihi jawazu su'ali ta'ami inda alhajati wannan dalili ne akan ka tambaya abinci in bukata ta kama kaga dangin mu fulani a nan to sai ai hakuri kenan ka san mu fulani ne sai je yunwa ta kashe shi shiru ko da ma ta yi aka yi mishi wani lokacin sai ce a ba komai ba komai ba komai a'a kana jin yunwa kadira aka zauna za a fara fatawa sai ka ce ku tsaya a kawo abinci ko kun fahimta wani malami ne ya je bakunta sai aka zo aka yanyame shi kaza kaza kaza kaza can sai ce qalar wani malami ne ya je ziyara haka an zauna za a yi fatawa kaza kaza sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu sai ja baki ya shiru za Allah ce wanda diyar da Allah da ranar lahira girma bako aka ka abubuwa aka sha sai ce to a ci gaba da fatawa to haka ya kamata amma jama'a karka taba kara in kana jin yunwa jama'a karka taba kara in kana jin yunwa kwarai da gaske ai mun tafi wani taro a makka wata shekara aka je aka shiryo abubuwan da za a yi magana na taro shine na faɗi wanda ya gayyace mu nace to kai eh mu fa ba 'yan makka bane mu 'yan najeriya ne mu da an yi magariba muke cin tuwo to su mutanen makka galibi sai karfe ɗaya na dare ko karfe biyu saboda wuni suke suna dan karmo nan a karmo nan a karmo nan don haka sai ka kai magariba a ƙoshe to amma mun ka ci da safe sai da rana da rana to sai bayan magariba to kuma kawai an je ana ta shiryo ajandojin taro sai na ce a'a ya ce a ba komi za na ce a'a aka keɓe gefe guda aka je aka samo abinci na ci na dawo taro to shikenan ille ko sai karfe biyu da rabi aka ci abinci biyu da rabi na tsakar dare to ka gan ka miƙe kana jawabi malam ba sai kaga kana soki burutsu ba yawa don haka ga annabi Musa da Khidir ko sun ce a kawo musu abinci yawa to ya halatta in kaji akwai bukata sai dai karka zama mai kwaɗayi mai kwaɗayi wani abokina ne mutumin Kano da da ya ɗariƙa haka sun yi bauta malam ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace in aka yana tambaya ta ne wai me fulful ne nace mishi yaji sai yace to yace da muna muridai in aka yi baƙon shehi daga irin magrib din nan Murtaniya irin buzaye buzaye yace na kawo soyayyun kaji sai yace fulful fulful sai ce mun kasa gane menene fulful to kanka zama mai kwaɗayi DC dalili ne akan haya hayar gida ko hayar mota ko hayar wani abu ina ma gane haka shine waɗannan mutane masu jirgin ruwa jirgin ruwan na kuɗi ne amma da suka tashi sai suka ɗauki annabi Musa da Khidir ba tare da kuɗi ba to wannan dalili ne akan halaccin me halaccin haya to ana nan cikin sahihul bukhari sai kaga inda bukhari zai buga babi akan aikin a sahabbai su ne suka fara yin aikin a caɓa ma'ana 'yan a caɓa ma suna da salaf kenan ina fata an gane imam bukhari babi ya kulla ya ce a zamanin sahabbai suna yin a caɓa da jaki da alfadari da doki sai ya kawo yayi wata irin kuwa ya nuna ƙarfin fahimta sai ya ce a lokacin nan sahabbai in suka zo ga inda ga tasha inda ake ɗauka in ka zo ɗaukan mai a caɓa zai goya ka a jaki tunda da kai da shi kun san gurin da za a je kuma kun san kuɗin ba sai an tsaya an yi ciniki ba sai bukhari ya ce duk abin da aka san kuɗin shi to ba kullum sai an tsaya an yi ciniki ba shine ka san cewa daga tudun wada zuwa pizza nawa yan ataba suke karba naira talatin ko arba'in to kana zuwa kawai sai ka ce kai kai ni pizza kuna sauka sai ka miƙa mishi naira arba'in to shin wannan abin ya halatta ko bai halatta ba da ba ku yi ciniki ba tun a taso ya ce ya halatta saboda abin sananne ne to sai da ya kawo babin a nan cikin sahihul bukhari eh kun biyan a taɓa kuma salafiya ne kuna da salafu na fata an gane don haka sai yake cewa fihi jawazul ijara a cikin wannan ainihin akwai halacci gaba da ainihin haya sai mun je baka ta jin wasu hukunce hukunce ba a tattauna a gaba insha Allah a cikin sahihul bukhari as-sabi'u mas'ala ta bakwai daga cikin mas'aloli fihi jawazu rukubil bahari wa nahwi zalika bighairi ujratin ko eh haka ne birida sahibihi wannan dalili ne akan halaccin hawa teku da makamantan teku ba tare da an biya kuɗi na musamman ba in dai da yardar shi mai teku me yake nufi titi ne na federal government ko na state government ko titin local government ko da yake doka yanzu ta ce dukkan titina kaza kaza kaza kaza na federal government ne kaza kaza sai iri kaza kaza wannan wata magana ce ta civil engineers abin da magana take cewa ita ce teku ce sai ta zama wannan tekun mallakar wana ne sai in kawo jirgin ruwa na sai in sa in bi ba tare da na biya shi kudin tekun da zan bi ba amma da yardar shi ya halatta to tambayar in ba yardar shi fa bai halatta ba to kenan yanzu wannan titi da gwamnatin tarayya ta mallaka ya halatta ka bi wannan titi ka biya kuɗi. Eh? To, in ba kuɗi kuma fa sai in gwamnatin ta ƙyale ka, don haka kenan kowa sai ya je wa keken shi lasisi. Eh? Kowa sai ya je wa babur ɗin shi lasisi, kowa ya je wa motar shi lasis. Me yasa? Saboda sadda kake bin titin ba tare da license ba, me kake yi? Kana more titinsu ba tare da ka biya ba kuma ba da yardar su ba dan haka in aka kama ka ko dai ita gwamnatin ta ci tarakka ko kuma ka hada baki da shi wanda ya kama ka ku cuci kanku kuma ku cuci gwamnatin kamar yaya in babu license in ya zama haramun kenan shi yasa ai musulmi jama'a wato wani abu ne mutanen mu ba a wayar da kansu ba musulmi baya karya civil law me ake kira da civil law ita ce dokar da ta tsara yadda zamantakewa take ita ke kira civil law titi ne an ce abu kiliya hannun dama wajen tafiya wajen dawowa abu hagu ko wajen tafiya abu hagu wajen dawowa abu dama karka ce to in na bi wannan duka na bi dagutu ba nan ne dagutu ba wannan civil law ne shine tsarin zamantakewa shi ke kira civil law ko kun fahimta a cikin doka ita ce kada ka zo a gidan haya kai ta buga ganga har ka hana makwabcin ɗakinka bacci to wannan civil law ce dole ne musulmi ya bi ta don ba ta saba dokar Allah ba to amma da aka samu galibi 'yan brothers ne wato 'yan ikhwanul musulmi na waɗanda su karo da gwamnati shine addinin su kawai ko daidai ko ba daidai ba sai suka lalata tunanin ahli sunna akan cewa wai abin da ake nufi da ɗagutu shine duk abin da ya fito daidai ne shi asalin abin ko ba daidai ba daga gwamnati don ko ga yan brothers duk inda suke a duniya ba a zama lafiya da su muka ce yan brothers ba yan shi'a ba muna bambance muku yan brothers daban yan shi'a daban su hasanul banna da makamantansu su ne asalin yan brothers amma ahlus sunna inda muka gane haka shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo madina sai da aka zauna aka rubuta abin da ake kira constitution me constitution shine tsarin zaman tare constitution asali ba doka bane tsari ne da za a yi na zaman tare sannan annabi ya kiyaye waɗannan tsare-tsare ko bai kiyaye ba ya kiyaye su to su waɗannan tsare-tsaren su ne ake kira civil law shi kuma wannan dokokin da aka zauna aka tsara su a hakan ka ɗaga su sai ka ce this is the constitution of the land wannan ita ce dokar tsarin zaman ƙasa to a ciki in aka samu abin da ya saba ƙur'ani ko hadisi sai a ce ba za a bi ba to na daga cikin tsari a najeriya da mai keke da babur da mota haka ne ba zai ainihin bi titi ba sai ya yi wa motar shi ko babur ɗin shi ko kaza ko kaza ɗin shi takaddu to in yi wannan takaddun jama'a ya bi kowane titi a Najeriya kada wanda ya tuka mota sai wanda yake da driving license waɗannan civil law ne shari'ar musulunci ba ta hana abisu ba hasili ma ta ce dole abisu don tsari ya ci gaba da tafiya wannan ita ce aqida mu mu ahlus sunna to amma da ya zama khawarijawa da mu'tazila su ne suka tarbiyanci tunanin mutane shi ne kawai sai ka ji mutum ya ce sam ba zai wa babur ɗin shi lamba ba in ya tashi sai rubuta salaf a jiki in ya tashi sai rubuta shi'a a jiki in ya tashi sai rubuta kaza a jiki ma'ana in za a yi bala'i to shi salaf ne in za a yi bala'i shi shi'a ne in za a yi bala'i shi bala'i ne ba daidai ba ne gaskiya ko shehi wai duk wannan wai to ko kun fahimta jama'a to daɗin gushin abin da ke faruwa shine ne kuma su kuma manyan ƙasar sai suka nuna cewa ba a bin civil law kun ji inda aka aka ƙara rikita mutane shine duk dokar da aka sa talaka ya bi shi babba ba zai bi ba zan buga muku misali ni da kaina din nan yau sai da aka kusa a clash da ni mun ji zamu clearing kaya da muka turo daga Saudi Arabia an ce custom duty nace daidai ne sai na ce amma me yasa na ga an buɗe get an fitar da wasu kayan ta baya sai aka ce na wane ne na ce a'a da mu da shi tare muka je hajjin kuma muka auno kayan gaba ɗaya don haka waɗannan kayan ba a biya musu custom duty ba to waɗannan ma ba za a biya ba kuma kowa ba zai biya ba to kun ga wannan wani babi ne daban su suke karya dokar don haka ni dinnan jama'a na tashi na girma shagon mahaifina da na koyi dinki har na girma na zama tela yana mukabalanta yana kallon gidan iya kai tsaye sai na tashi kwakwalwata kullum ana cewa one way tun ban yi boko na san me one way ba har na zo na san one way shine hanyar bi ake kawai ba a dawowa to amma shi in ya taso sai ya bi wata ran na iya tunawa somewhere around 70s sai na tambayi mahaifina amma me yasa shi iya in ya fito madadin ya je ya zagaya sai kuma ya karya dokar sai ce kai ba irin wannan tambayar to wannan gargajiya ce don haka nima da na taso da zafin kanmu MSS na zo da keke na nima sai in hau kullum ni ta rikici da yan sanda haka shine matsalar ana samun tanakubi ne zahiri tsakanin shugabannin da ake kira lawmakers waye ya ce in ka zo ka ga danja ta tsaye da kai ka tsaya babu kowa dole ya tsaya to amma sai wane ya zo shi sai ya buge danjar shi ba zai tsaya ba to me yasa kai matashi kai kuma da aka ce kai koyi da waɗannan manyan kai kuma me yasa sai sa su suke rikita al'amarin amma in ba haka ba inda za su yarda da da'awa ta alkur'ani da sunna duk abin da yake doka ce wadda za ta zaunar da mutane lafiya dole ne kowa ya bi da sarki da talaka da kowa in aka zo ɗawafi jama'a idan sarki ko gwamnan wata ƙasa zai zo sai duk a tsaye da talakawa sai wannan sarkin sai zo ya ɗarafi lafiya lau sai ya wuce to wannan zalunci ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin turmutsutsin jama'a ya shiga yake dawafi da turmutsutsi ya turmutsutsi sai a kawo mishi raƙumi sai ya hau dan jama'a su rinka hangen me yake yi amma babu wani da za a ce tunda shi ranka ya dade ne a tsaye da talakawa tsaf shi ya je yayi dawafin shi cikin minti uku ya gama ko kuma talakawa ku yi awa biyar kuna yi waɗannan abubuwan jama'a a hankali muna karatu dole mu rinka wayarwa da mutane kai amma a musulunci jama'a ba inda aka ce civil law of the country shine fa'idar mun je mun yi karatu din ai waɗanda ba su yi karatu ba daga cikin yan zafin kai waɗanda suke MSS din tamu ai gani ake constitution ne constitution sai a ce constitution dagutu civil law sai a ce dagutu amma ka je ka karanta law din tukuna ka san me ake kira da civil law me ake nufi da civil law civil law ita ce dokokin da ke zaunar da mutane lafiya a yanayin rayuwa in ka tashi kar kai kwata wadda za ta rusa katangar makwabcinka idan wannan kwata ta rusa katangar to ka saba dokar civil law ta zamantakewa don haka za a iya kai ka kotu a caje ka a a gidan haya ne sai ka zo kullum sai ka kunna mana kiɗa sai ya fitine mu kiɗan nan ko da wa'azi ne kuwa ko da wa'azi ne ba za ka ce bari ka je ka ƙura rediyo dole ba na so sai na ji ya saba dokar zamantakewa ji za ka e sa'iya daidai da za ka ji a ɗakinka ko kun fahimta jama'a to yayin da duk ya zama waɗannan abubuwan jama'a mutane ba su san su ba kun ga nan jama'ar da suke son bin shari'ar suna da wannan jahilcin da wancan zafin kan su kuma shugabannin suna da wancan zaluncin shi yasa ƙasar mu ta rikice jama'a amma in ba haka ba jama'a ka je kasashen turan ka ga yadda suke yi shugaban ƙasa ya zo zai wuce eh gwamna ya zo zai wuce eh danja ta tsaye da shi sai ya tsaya kuma ba za ka sa kowa jiniya ba sai an baka izini na musamman don waɗannan suna daga cikin civil law of the country kuma dole ne ya zama everybody kowa dole ya abiding with saboda zamantakewar ta tafi a tsare amma sai kowa ya ce a'a ga yadda zai yi jama'a kun fahimci wannan da kyau mu dawo kan maganar da muke yi shine duk wani ahalin sunna da yake da keke ko babur ko mota ya zan yana da takaddu iyakar ta kenan shi yasa duk inda zaka tafi baka da fargaba an ce a sa seat belt eh seat belt din da aka ce a sa ba dagutu bane amma wani sai ce dagutu ne me yasa wai dagutu ne suka ce ayi dan haka sai ya ki sa seat belt din amma shi seat belt din an yi ne dan amfanin ka kuma an matsa maka ne dan ne dan amfanin ka kuma wanda zai iya kaiwa ga cutarwa ga wani dan haka sai ka kawo shi sai ka sa to haka kama ka bashi sai a ce za a caje ka kaza saboda me ka saba tsari to amma gaskiya an haife mu ne ba tare da bin waɗannan tsare-tsare ba jama'a don haka zaka ga kusan manya ba wanda motar shi take da takarda don haka duk wanda yake da mota mai tsada in ya kama hanya zai tafi Kaduna ko Abuja yana zuwa wajen can dimbi dutse mota mai tsada suke tarewa ban san ko ka san wannan sirrin ba ba sa tare motar talaka dan mai motar talaka matsala ce bai da takaddun kuma a tsaye da shi ya bata mutane lokaci ba za a samu koko ba don haka sai a ce wuce da ka zo da mota mai kyau sai a tsaye da kai naka tsaye da kai don su 'yan sandan sun san sirrin abin ku manya ba kwa takardu sai ya ce to ranka dade ina driving license ranka dade ina takardu to daga injin mu gani kaga dole ka kawo wani abu ka bayar to amma in ka san yadda abin yake nawa ake yin takaddun nan dukka dukka takaddun mota ba sa wuce naira dubu biyar a shekara sai ka je sai ka yi takaddar ana tambayar ka ina kaza sai ka kawo ina kaza sai ka kawo ina kaza sai ka kawo sai kuma ka ya ce oga your boy dey work for you here sai ce na lie you are not my boy saboda na cika sharaɗi na cika doka to amma da ya zama abin sai ya zama dubu biyar za ta yi maka takardun mota a shekara sai ka zo a matsayin ka na yalla bai bayan an kaskantar da kai an wulakantar da kai sannan ka kawo dubu ɗaya ka bayar ko ɗari biyar can ma gaba haka ran da zaka tafi fatakwal haka ran da zaka shiga lagos haka sai ka ya gari a shekara ka raba dubu hamsin baka sani ba a kuma cikin kaskanci sannan duk abin da ya faru a doka ita ce ina takaddun motar ina driving license ɗinka kana da su to yanzu kai ka cancanta a yi maganar da kai amma duk baka da wannan e to kai kanka dama mai laifi ne neman ka ake mata kuna hadari ya tsaye mana da kai ko kun fahimta jama'a saboda haka ahlus sunna dole ne you have to abide with the civil law of the country except in an samu sabani da abin da ya zo daga Allah ko annabi sai mu ce ba za mu bi ba shi kenan haka hula kwano sanya hula kwano ga babur tun da kun fahimci wannan da kyau hula kwano da ake sawa dama ana sa ne don kamar soja ne za a tafi harbi sai aka ce mishi ya sanya bullet proof sai ce shi ya ci tauri a gidansu za a yadda hula kwano saboda babur galibi hadarin kai ne ke fara jira ko kuma makamantan haka ko kuma kai shine mai matsala duk waɗannan abubuwan jama'a mun fi kowa zafin kai amma zafin kanmu mu yana zama regulated ana daidaita shi tare da sunna dole ne e shari'ar Allah za mu bi amma kuma abin da ya zaunar da mu a ƙasa dole ne abi ba dan muna da'a ga dagutu ba dan mu mutane ne masu son abin nizami me yasa saboda haka annabin mu yayi sallallahu alaihi wasallam muna duba yaya annabi muke ajewa a ma'aunin mu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna Madina ya bi duk waɗannan irin tsare-tsaren kuma an zauna an bi daga ƙarshe har Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mishi da al'amarin shi amma irin yadda mutane suke gani kawai irin tunani ne na kawarijawa kullum a zo a buga da kun haɗu da ɗan sanda yana ce maka oga you are welcome sai ka harare shi ka harare shi for what idan ba wannan road block din hanya za ta hutu ne duk da yadda kake gani al'amari sun lalace so ya kamata mutanen mu ahli sunna ku gane wannan ku ba khawarijawa bane ba kuma yan shi'a bane su ne a wurin su gwaninta ne a ce gwamnati ta ce eh mu ko mu ce a'a su ne a wurin su gwaninta ne mu ko kaskanci ne gare mu mun karanta muku anan a cikin ainihin masailul jahiliya tana daga cikin matsalolin yan jahiliya cewa su suna ganin biyayya wa shugaba kaskanci ne rikici da shugaba shine daraja to wannan aqidar su ce amma mu aqidar mu ita ce yaya za a yi establishin tsari wannan ita ce aqidar mu to ran da ko muka ce ba za mu ba fa to duk wanda zai isa ya ce sai an bi to za mu ce baka isa ba shi ne kawai tsarin Allah madaukakin sarki ya taimaka abinda abinda malawa bakar gumi ya so kenan ku yi karatu kafin matsala ta faru yanzu da a ce muna da waɗanda suka karatun law da yawa su za su fassara mana me yake kira constitution su za su fassara mana me yake nufi da civil law su za su fassara mana me yake nufi da kaza to amma da ya zan babu fa sai zan kowa kawai shi ke dan abubuwan duk wani ustazin ya dan tashi ya fassara maka kamar yadda wancan mara kunya daga Maiduguri ya ce ai karatun boko ya ce kafirci ne saboda duk wanda zai yi wayak wai sai an ce mishi to ka yadda ba Allah ya ce eh sannan sai a bar shi yayi wayak sai ni ce to ƙarya kake mu dai da muka yi wayak duk da GCE da wace ce bamu taba sanin haka ba kai kuma baka yi baya kashe da haka galibi malaman da ke karantar da mutane jama'a sun yi lakin menene menene abubuwan da ake ciki sannan menene implication din abubuwan da suke faɗi Allah mana taimako mu ci gaba da karatu jama'a malam yake cewa as-saminu na takwas fihi al-hukmu bil-zahiri hatta yatabayyana khilafuhu wannan hadisin ya nuna mana duk abin da ka gani zahiri to ka zartar da shi a haka sai in sabanin shi ya bayyana kenan in ka ga abu a zahiri karka ce a to ba mu sani ko kyan dan maciji ne a duk abin da ka gani zahiri ka bashi a haka sai yake cewa at-tasi'u na tara فيه أن الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمدا أو سهوا تأبيد menene ƙarya malam ya ce ƙarya ita ce ba da labarin abu a bisa saɓanin yadda yake da gangan ko da kuskure da kuskure ne sai a ce ƙarya ce sai dai kawai a nan ba za a kama wanda ya yi ta ba amma da gangan ne za a kama shi da laifin yayi ƙarya sai mala yace khilafan lil mu'tazila sabanin mu'tazilawa waɗanda su suna ganin wannan ainihin wato ba za a fassara ƙarya da haka ba a'a abin da kai shi da gangan shi zai zama ƙarya abin da kai shi da sahawi da kuskure fa ko da rafanwa suka ce ba za a kira wannan ƙarya ba amma ƙarya ne sai dai ba za a kama ka da laifin ta ba tunda da kuskure kai ko kun fahimta jama'a al'ashiru na goma إذا تعارضت مفسدتان يجوز دفع أحد أعظمهما بارتكاب أخفهما idan aka samu matsaloli guda biyu waɗanda suke dukkansu ɓarna ne sun faru babu yadda za a yi ba yadda za a yi sai an yi ɗaya daga ciki to sai a dubi wacce ce mafi girma daga ciki sai a ture ko da zai kai ga aikata wadda take mafi sauƙin misali yaƙar kafirai su kafircin da suke yi laifi ne mafi girma to kashe su kuma laifi ne mai girma to ya abubuwan sun haɗu ba yadda za a yi su dai sai sun yi kafirci shi kuma kafirci na ɓata zamantakewa kashe su kuma barna ce to ya za a yi to kashe su ya fi sauki shi yasa Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al kafirci da suke yi muni ne kisan kai muni ne amma kisan ya fi sauki to don haka sai aka halatta yaƙasu a kashe su kenan me ake nufi da nan wannan yaro da khidir ya ainihin kashe shi kisan nashi in ka duba barna ce a haƙiƙa zahirin yadda ka gani ko to amma kuma in an bar shi abin da zai biyo baya na kafirci da kafircin iyayen shi fa to tun da ya zama babu makawa to sai a taka mafi sauki ko kun fahimci wannan sai yake cewa kama kharaqa al-khidru as-safina kamar yadda halluru ya fasa wannan jirgin ruwa li daf'i ghasbiha dan ya tunkuda kwata jirgin ruwan wa zahabi jumlatiha da kuma asarar ta gaba daya gwamma ya zama an yi asarar wani bangare al-hadi ashar mas'ala ta goma sha daya fihi bayanu aslun azimun a cikin wannan hadisi akwai wata wata ka'ida babba da aka yi bayani wa huwa ita ce me wujubu taslimi wujubu taslimi li kulli ma ja'a bihi shar'u duk abin da shari'ar musulunci ta zo da shi a sallama mishi wa in kana ba'dahu la tazharu hikmatuhu lil uqul ko da wasu abubuwan ko ba iya gano ko kuma hikimar bata gano ba ko ba a gano hikimar ba ko hikimar bata bayyanu ba ga hankula wala yafhamuhu aksarun nasi ko da mafi yawancin mutane ba su gano wannan abu ba an gane amma fa shari'a ta ce a yi kamar yanzu dunkula hannun nan da muke a sallah wasu sai har yanzu su fa ba su gano ba ma'ana ko da mafi yawancin mutane ba su gano ba amma in fa shari'a ta zo da shi to sai a yi kawai ina fata an gane sai yake cewa wa kad la yafhamunahu kulluhum ta iya yiwa ma dukkan jama'a su kasa fahimta abin amma tun da shari'a ta ce a yi sai a yi kalkadri kamar matsalar kaddara a ce ai kaza da ya same ka Allah ne ya kaddara sai ka ce yanzu nan Allah bai kaddara wa kowa kaza ba sai ni a'a sai a ce haka ake so ka karba abin sai ce wa mawdu'id dilala qatlul gulam yace inda za a yi hujja da wannan matsala ita ce kashe yaron wa kharqis safina da fasa wannan jirgin ruwa fa inna suratayhima domin in ka dubi abin a zahirin su suratul munkar abu ne wanda yake a zahiri mugun abu ne amma wa kana sahihan fi nafsi al'amri lahu hikmatun bayyana abu ne daidai wanda yake a hakikanin shi yana da hikima ta sarari lakin na sai dai ita hikimar la ta zaharu lil khalqi ba ta bayyana ga halittu fa iza a'lamahumullahu ta'ala biha idan Allah ya sanar da su wannan hikimar alimuha to sai su santa ko kun fahimta wali hadha qala dan haka karshe da Allah ya nufi ya sanar da hikimar bayan an gama fassara sai ce me wa ma fa'altuhu an amri ba da ra'ayina ne ba ba yin kaina ne ba asani ashar mas'ala ta goma sha biyu qala ibn battal wani babban malami ne sharhin sahihul bukhari jama'a ya girmi duk ibn hajar dan shi ya rayu wajen shekara 900 da wani abu da ta wuce yanzu an buga sharhin shi yan shekaru kaɗan da suka wuce mujalladi tara sai dai sharhin shi kanshi da yake altafai ne irin na malaman da galibi bai ma sa suna ba kawai sharhu sahihil bukhari sunan littafin na zo muku da shi lokacin da zamu fara karatu na to shine ibnu battal al imam ibnu battal yace wa fihi aslun a cikin wannan hadisi akwai wata ka'ida da muke fahimta wa huwa ita ka'ida ita ce ma ta'abbada Allah ta'ala bihi khalqahu abinda Allah yake sa halittun shi su bauta mai da shi min shari'atihi na shari'a shi yajibu an yakuna hujjatan alal uqul to shi abin ne ya waje bai zama hujja akan hankali wala takunu al-uqulu hujjatan alaihi ba su hankula ne suka kamata su zama hujja akan abin da Allah ya shar'anta ba in Allah ya shar'anta kaza sai ka dora wa hankalinka ya dauki wannan abu ba wai hankalinka ne zai zo ya hukunci akan shari'a ba kenan abin da ya dace da hankalinka ka dauka abin da bai dace ba fa to wannan ba haka ake so ba sai ya ce ala tara anna inkara Musa alaihi salatu wassalam kana sawaban fi zahir baka ga musun da annabi Musa yi wa Khidir a zahiri daidai bane wa kana ghairu malumin fihi kuma ba za a zargi annabi Musa ba game da wannan musu falamma bayyana al-Khidir wajaha zalika sara sawabu alladhi zahara li Musa fi inkarihi khata'an khata'un sai zama musun da annabi Musa ya yi wa Khidir da al'amari ya bayyana sai zama musun na annabi Musa ya zama me ya zama kuskure tunda an bayyana mai fuskar yadda abin yake ina fata an gane to sai mala yake cewa wal khata'u alladhi zakara zahara lahu min fi'l al khidr sawaban kuma kuskuren da da yake gani game da khidr sai waye gari ya zama daidai mala yace wa hadha hujjatun qati'a wannan hujja ce yanke annahu yajibu taslimu lillahi ta'ala fi dinihi wajibi ne a cikin addini a sallama wa Allah madaukaki wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama fi sunnatihi kuma wajibi ne a sallama manzon Allah a cikin sunnar shi wattihamul uqul da kuma tuhumar hankula idza qasurat an idraki wajhi al-hikma fihi in kwakwalwarka ko hankalinka ya kasa gano abu sai ka da ka tuhumci kwakwalwarka amma ba tuhuma da hauka ba tuhuma da mai daggazawa sai ka ce ta gaza domin yanzu ka sa ka samu fili ka kalli ka kalli fili ka gani ba jido ba komai zaka ga sama ta haɗe da ƙasa in nisa ya nisa ko amma hakika ba sama ce ta haɗe da ƙasa ba ma'ana iyakar idanka kenan site ɗinka nan ne iyakar shi daga nan ba zai iya wuce ba don haka duk abin da ya wuce nan to sai ga ta haɗe amma da za ka zo ka ci gaba da tafiya fa sai ka ga kuma bata haɗe ba ko kun fahimta jama'a na iya tuna wani lokaci muna yara ana ɗiban mu ana tafiya da mu gari a mota sai muna ganin hadari ya haɗe da ƙasa sai mu ce la mun zo ƙarshen duniya da haka muke cewa mun zo ƙarshen duniya sai mu gan an tafi an tafi kuma sai mu ga a ai mun wuce ƙarshen duniyan kuma to me yake faruwa ashe idan mu ne kaifin ya ƙare ganin ya ƙare to haka hankalinka yana da iyaka ko kun fahimta jama'a to in ka gane wannan ilimin ka ma yana da iyaka komi naka yana da iyaka to amma ilimin Allah yana da iyaka to kenan sadda Allah ya faɗi kaza sai baka gano abun ba to sai ka ce a'a daidai ne shi abun amma kai ne hankalinka ya gaba daga fahimta abun don haka sai malam yake cewa na'am الثالث عشر مسألة تقوم شاؤك فيه أن قوله وما فعلته عن أمري يدل على أنه فعله بالوحي da khidru ya ce abin da na aikata ba na yi da ra'ayina ba ne wannan dalili ne akan cewa wahayi aka yi mishi kenan don haka fala ya juzu li ahadin an ya qatula nafsan lima ya tawaqqa wuqu'ahu minhu minha ta ji wata katuwar mas'ala a cikin fiqhu mas'alar sai an fashe ta zaka fahimci girman ta ita ce bai halatta ga wani ya yi kisan kai ba saboda abin da yake zaton wannan ran zai yi mishi na cutarwa har sai ya bar ran ya cutar da shi tukuna sannan ya kashe ran haka ka'ida take daidai ce amma me yasa kake kashe sauro tun da magariba da kudin cizo shine nace maka matsalar babba ce yawwa to shi yasa malaman da suke bayani sai su ce annafsal bashariyya rai na ɗan adam wannafsal mamluka da ran da aka mallaka bai halatta ka kashe ta ba saboda kana zaton za ta cutar da kai har sai in ta cutar ɗin a ƙarƙashin wannan sauro ba ɗan adam ba ne kuma ba mallaka kowa ba ne kuma tabbas kana nan ka san ya wasa a kai fashi ko haƙoran shi zai cije ka in goma na dare ka zo ka kwanta to sai ka feshe ɗakin da sheltox da shi da kowa ma su mutu kai kuma ka zo ka kwanta ka rayu ko kun fahimta to amma a nan abin da ake cewa shine hibir da ya kashe yaron nan tun yaron bai cutar da iyayen ba ai a zahiri kuma wannan abin da hibir ya saba kenan ko sai ka ce a saboda shi wahayi ne shi ne sirrin da yasa nashi ya halatta amma kai yanzu da zaka ce ina zaton wani zai kashe ni dan haka bari in riga kashe shi to babu wannan musulunci jama'a kun fahimci ka'idar ku ji ta yake cewa fala ya juzu li ahadin an yaqtula nafsan lima yatawaqqa'u wuqu'ahu minha bai halatta wani ya kashe rai ba saboda abin da yake zaton wannan rai za ta yi mishi sai ce li annal hududa domin ita doka la tajibu illa ba'da wuqui ba ta wajaba sai bayan an an an tabo ta haddi baya tabbata sai bayan an tabo to yanzu kai ka kashe shi kafin yayi maka abin da zai to amma kaga ga babin dabbobi irin waɗannan to ya halatta ko ƙwari ko makamantan haka to amma kaga su ma sai shari'a ta kawo ƙa'ida da cewa ba a kashe su da wuta kai tsaye ba za ka iya ainihin zuwa ka cinna musu fetur ka sa ainihin ashana duk ka ƙone sauro ba ko ka ƙone kyankyasai ko makamantan haka amma za ka iya samun abin da yake ko da ya fi wuta lahani kamar mai kamar irin waɗannan magunguna na fesawa suna da gubar da wani lokacin tana lahanin fiye da wutar Allah ya taimaka sai ce kaza na'am eh wuta ce kai tsaye ke kashewa wuta ce kai tsaye yake kashe sauro da shi ko kuda za ka ga musamman manya-manyan shaguna an ka shiga sai ga an ɗaura ta wani abu haka ga wuta nan da da sauro ya shiga sai ka ji kas kas shine an hana kisa da wuta saboda annabi ne cikin annaba za mu karanta hadisin nan cikin sahihul bukhari yana zaune jikin wata bishiya sai wani cinnaka ya zo ya cije shi ya tafi sai barbada musu kananzir sai cinna ashana duk sai suka kone sai Allah ya mishi wahayi wahalla wahida me yasa baka kashe wadda ta cije ka ba ita kadai a to kuma me yasa ka kona su da wuta babu mai azaba da wuta sai ubangijin wuta kamar yaya a gulab yaya irin gulab haka a da ya dumin shi ne yake kashewa ba wuta kai tsaye suke taba ba na ba daidai ba ne wannan a shar'ance da a hankalce shi ne kawai na zo zan yi noma raniya abin nan sai zo in cinna wuta gaba daya ba daidai ba ne yawwa a kimiyyance ma ba daidai ba ne ga masu soil science din shine dan kana kashe sinadarai da components da ke cikin albarkacin ƙasa din sannan kuma kwarin da za wuta za ta je ta far musu ba su ji ba su sha ba mai kyauta addinin nan jama'a lallai sai an yi shi da ilimi in ba haka ba sai kai ta gargajiya ka je Allah ya saka ka a wutar gargajiya ita ce wadda su fir'auna suka gada ba Allah ya kyauta jama'a kun ji sai yake cewa wa kaza la yuqta'u ko ala ahadin la yaqta'u ala ahadin qabla bulughihi ba a yanke hannun wani ko kafin balagar shi ma'ana da wani zai yi sata bai balaga ba ba za a yanke ainihin hannun shi ba sai ce li'annahu ikhbarun haka ko a'a to wannan la yaqta'u ala ahadin qabla bulughihi li'annahu ikhbarun an al-ghaibi wa kadha al-ikhbaru an akhadh ko al-malik as-safina ma'ana mutumin da bai balaga ba saboda uban shi barawo ne uwan shi barayin ya ce sai a ce to wannan an yanke tabbas wannan ya girma barawo zai zama don haka a kashe shi ba haka ba ke cewa ba mugun iri a'a ba za a hukunta shi ba haka kafin ya balaga sai in ya balaga ya aikata ko kun fahimta akwai hadisi sahihi da ya zo cikin sunan abi dawuda annabi yake cewa waladu zina sharru salasati dan zina yace sharri ne na uku malamai suka marmaza suka ce in ya gado iyayen ita ta yi zina shi ya yi zina sun haife shi shi mai laifin shi ba shi da wani laifi duniya da lahira amma in ya tashi ya zama mazinaci to shi ne ya zama sharru salasati Allah ya taimake mu to shi ne sai yake cewa wa kadhal ikhbaru an akhadhil malik as-safina haka nan ba da labarin nan da aka yi game da kwace jirgin ruwa da sarki yake yi me yasa aka yi gini akan haka saboda akwai yaƙini idan zato ne in zato ake to ba za a hukunci da zato ba amma wa yake da suna Khidir yana da yaƙini ne tunda ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba da ka ne ba don haka yanzu kai in kana zaton abu kaza zai faru to ba za ka yi gini akan zato kai hukunci ba sannan wa anistikhraji ko al-ghulamaini al-kanz لأن هذا كله لا يدرك إلا بالوحي haka nan ainihin wato fitowar da yaran nan za su yi wa wannan taska ta kuɗi nan gaba duk waɗannan abubuwan dan Allah ya gaya mai ne sai ce domin ba a iya gano waɗannan abubuwan sai da wahayi arrabi wa ashara mas'ala ta goma sha hudu fihi hujjatun liman qala bi nubuwatil khidr a cikin wannan hadisi akwai hujja ga duk wanda suka ce khidru annabi ne alaihi salatu wasalam Allah ya kara mishi tsira da aminci wannan shine ingantacciyar magana jama'a khidru annabi ne al-khamis ashar mas'ala ta goma sha ko mas'ala ta goma sha biyar qala al-qadi al-qadi yace to manyan malamai na fiqh in suna maganganu zaka ji suna cewa qala al-qadi qala al-qadi in suka ce qala al-qadi wa suke nufi sai in sun bayyana a farkon littafin su in ba ka ba kai ka zo sai ka ce alkali yace yanzu misali nawawi nawawi da ya zo sharhin sahihu muslim sai ya ɗauko sharhin alƙadi iyal na sahihu muslim sai ya gina sharhin shi a kai to duk inda nawawi ya ce qala alqadi to alqadi iyal yake nufi to yanzu wannan da ya ce qala alqadi wa yake nufi wallahu alam amma dai alƙali ne ya faɗi wannan magana fihi jawazu ifsadi ba'd mali li islahi baqihi ya ce ya halatta a ɓata wata dukiya don a gyara sauran kaga teloli da kafintoci sun samu shiga kenan don yanzu tela zaka kawo yadi sai face-face da shi sai kaga an zubar da wani tsari an tara an ba yara ma an kona an zubar a bola wannan barna ce ko ba barna ba barna ce ta wani sashi na dukiya dan a gyara mai dan a gyara sauran haka kafintoci suke yi haka yan walda suke yi haka masu gini suke yi sai ga an sassare bulo sai kaga an zubar sauran sai a gina maka an yi barnar wancan dan mai dan ai amfani da sauran malam ya ce to fihi jawazu ifsadi ba'dul mali ya halatta a ɓata wani bangare na wata dukiya li islahi baqihi dan a gyara sauran ina za mu ɗauko wannan shine kissa khidr da wannan jirgin ruwan ya ɓata wani ɓangare na dukiyar dan mai dan a kubutar da sauran ko kun fahimta in ka gane yanzu in an fashi sun tare ka eh za su kwace rigarka amma in sai gane ba aljihun gaba fa ta nake kai da kanka zaka cire aljihun gaban ka jefar yanzu ka ɓata wani ɓangare dan mai dan ka kubutar da sauran to ya halatta to anan kuma sai malam ya ce wa khisa'il an'ami kaji yadda malaman fiqh ke magana a ƙarƙashin haka ya halatta dandatsa ga rago ko saniya ai ko sa ko bunsuru ko makamantan haka dandatsa ya kuke cewa dandatsa ko fidiya dandaka to duka dai hausa ce ma'ana ɗan akuya ne sai aka gane cewa in aka bashi yana bin 'yan matan awaki duk zai rame saboda kullum yana cikin jima'i da barbara da sauransu dan haka sai gan shi dukkan kwasan shi ya rame ran da ka yanka shi ba nama ko kuma ran da ka je sai da shi ba zai daraja ba to ya halatta ka kama shi ka matse golayen sai ka sa reza ka tsaga sai ka ciro golayen in kai haka ya halatta saboda me ka barnata wani bangare na dukiya domin gyaran wani bangare dan haka sai gan shi yayi tuƙi ya kiba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta amma ga haƙƙin dabbobi da ake ci shi yasa ya kawo dabbobin ni'ima domin malamai sun yi ijma'i akan haramcin haka ga mutane kamar yadda sarakunan gargajiya da suna haka ban san ko yanzu suna yi ba sun tuba amma sarakunan gargajiya a da sai samu sangwame man ƙato mai ƙarfi sai datse mai golo sai saka shi cikin mata shi zai wa matar sarki wanka shi zai mata shafa mai shi zai mata tausa saboda bai da sha'awa a jikin shi ba shi da shu'uri kai gargajiya kada Allah ya nuna mana gargajiya duniya lahira haka suke yi da da haka sai ga sangwame man mutum yana ta yawo cikin mata ba ruwan shi da su ko kun fahimta haka yanzu aka datse wa taure golo haka yake sai ga yana ta bin yan matan awaki suna kiwo ba ruwan shi san makal kawai an ci ciyawa shi ma ya an ci harawa ce sha ruwa ya kwanta ya bacci shi kenan ba shi da matsala da kowa ko kun fahimta to haramun ne a yi wa mutum sannan haramun ne a yi wa dabbar da ba a cinta kamar mai kamar jaki kamar kare ku karanta fiƙin suna mujalladi na uku za ku sha gamsasshen sharhi akan wannan matsala saboda haka in rago ne za ka iya mishi in ɗan akuya ne za ka iya mishi idan saniya ce za ka iya mata in raƙumi ne za ka iya dabbobin ni'ima waɗanda ake ci amma dabbobin da ba a ci ba a yi musu sannan ba a yi wa mutane eh sosai kuwa ma'ana wanda aka dandake a iya yin layya da shi a iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi za mu karanta hadisan anan za wato ba na ƙasa ba ce gyaran nama ne ba na ƙasa ba ce gyaran nama ne sai yake cewa na'am na'am eh a'a wai kudin ka ne ya makale a dafanci ko na gratuity ko na abu sai ka ce sai ka dan bada wani abu sauran sannan sauran su fito ya saba wannan ka'ida waccan ka'idar ita ce aka ce ka bata wani bangare na ita dukiyar domin ka kubutar da sauran wannan batawar da za ka yi lalle in ba ka batan ba haka abin yake hakikatan waccan ba za ta fita ba shine me ba yadda za ɗinka riga sai an zabtara wani abu an zubar to amma waɗannan kuɗin ba za su fita ba dole sai da wannan haka abin yake a'a to yanzu an shiga la'anallahu rashi wal murtashi rishwa ta shigo sai malam ya ce kuma wa qat'i ba'd adhaniha litamayuzi ya halanta ya halatta ka yanke kunne ko wani bangare na kunnen dabbar ka dan ka bambance ta da saura to kenan yanzu bille da aka yi mana da uku uku zai shiga nan ko ba zai shiga ba to sai kun koma tarihi ai haka ake yi a zamanin da ana satan mutane in aka sace ka bayan shekara ashirin sai a ganka ka ce kai wallahi dan garin nan ne duk jama'a garin ku su ka to shine sai mutanen garin ku sai su bullo da wani tsaga duk inda nasu ya tafi ya dawo to an san wannan namu ne to ko wannan zai iya zama dalili wallahu a'lamu zai iya zama dalili a wancan lokacin saboda wancan uzurin to amma abin da ya faru yanzu kamar tsaga irin tawa dinnan da kuka gani tsabar kabilanci ne na bafulatanin Kano ya kawo wannan tsagar bafulatanin Kano baya so ya haɗu da bahaushe ko karan saboda kabilanci me ya baka san wannan ba shi yasa rana tsaka fulanin Kano suka kirkiro da uku uku da bulle duk inda ka gabba Kano da uku uku da bulle to bafulatani ne gar wanda baya so ya haɗu da Hausawa to kaga wannan haramun ne wannan asabiya ce Allah ya kiyaye to za mu saurara a nan jama'a insha Allahu ta'ala saboda yadda lokaci ya ƙure ko ai ma an kammala ko to anan za mu saurara sai rana asabar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika